الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin sahalewa da yarda ta Allah mabuwai madaukaki za mu ci gaba da karatu da muke a cikin littafin Asawul Musallin littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi alaihi rahmatullah wanda muke karantawa a wannan masallaci na Uthman ibn Affana radiyallahu ta'ala wa ardah masallacin da yake nan unguwar Matsango a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 17 ga watan Safar alif 447 Hijiriya wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan Augusta watan 8 2025 miladiya a muna karatu a cikin kurakuran da ake tafkawa a kiran sallah yau da yardar Allah maɗaukakin sarki za mu tashi akan kuskure na goma al'azanu qabla waqtihi fi ghairil fajri kiran sallah kafin lokacin kiran sallah ya yi in banda a sallah asuba kiran sallah alfijir a sunna kiran sallah alfijir sau biyu ne akwai kiran sallah gabanin ketowar alfijir akwai kiran sallah bayan alfijir ya keto wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya raba wannan kiran sallah tsakanin Bilal da Ibn Ummi Maktub. Bilal yana kiran sallar dare wanda yake kafin ketowar alfijir, Ibn Ummi Maktub yana kiran sallar bayan ketowar alfijir. Har a wani hadithi annabi sallallahu Alaihi wasallama yake cewa, idan kun ji Bilal ya kira sallah to ku ci ku sha ma'ana za ku iya ci a lokacin za ku iya sha a lokacin domin alfijir bai keto ba a watan azumi kenan har sai kun ji kiran sallar ibnu ummi maktub domin shi mutum ne makaho har sai an ankarar da shi asbahta asbahta kowace sallah cikin salloli biyar ɗin nan ba a kiran sallah sai lokaci ya shiga in ban da sallar asuba ita kuma kiran sallar guda biyu ne na kafin lokaci da kuma na bayan shigar lokaci sai kuma sallar juma'a wanda Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ya sunanta kiran sallar wanka, kiran sallar shiryawa domin tafiya sallar juma'a. A lokacin khalifancinsa, al'umma ta yawaita, hada-hada ta faɗaɗa, mutane sun shagala da yawa, lokacin kiran sallah zai yi ranar juma'a, kuma wannan kiran sallah idan aka yi shi, to dokoki sun hau kan mai cinikayya dokoki sun hau kan duk wani wanda yake wata hada-hada ko wata hulɗa matukar juma'a ta waje ba a kansa idan ya ci gaba da hada-hadarsa ko hulɗarsa ya aikata haramu kuma hakan yana iya taɓa ladan juma'arsa to tun da mutane an yawaita kasuwanci ya yi faɗi kiran sallah kuma a wancan lokacin ma babu wani amo na sauti in banda sauti na muryar mai kiran sallah to idan aka kira sallah a jikin masallaci waɗanda suke cikin kasuwa suke hada-hada ba su san ma an kira ba alhalin kuma sun shiga cikin doka ta shari'a wani a lokacin zai saya wani a lokacin zai sayar tare da cewa an hana saye da sayarwa a lokacin bayan an kira sallah wannan ya hukunta sayyidina Usmanu ya sunnanta a kira sallah wanda za an karar da mutane dab da lokacin kiran sallah wanda zai sabbaba dakatar da hulɗa da hada-hada sai ya sa aka yi mimbari a kasuwa na kiran sallah farko ran juma'a wadda ladani zai je ya hau ya kira sallah wannan kiran sallah yana alatin mutane cewa daga wannan lokacin fa to duk mai kintsawa ya kintsa mai tafiya gida ya wanka ya je gida ya wanka shi yasa mu muke ce masa kiran wanka wanda zai yi kokarin nade rumfarsa da rufe kayansa ya yi kokari ya yi domin idan an kira sallah na gaba to wannan kiran sallar ya dakatar da komai illa zikrullah sai ambaton Allah kadai ya rage ya ayyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ita ma ranar juma'a daga wannan lokaci al'ummar musulunci ta karbi wannan sunna ta Usman dan Affan ta kiran sallar farko ranar juma'a ya zama kuma amsashen abu wajen malamin musulunci a imma suka dawwana shi suka yi fatawa da shi ya zama shari'a karɓaɓɓiya alamaril usur wa zaman haka yanzu haka shi yasa zaka ga ranar juma'a ana kiran sallar farko mukan ce kiran sallar farko mukan ce kiran sallar wanka gabanin a kiran sallah na hawa mimbarin liman wanda yake dakatar da dukkan wata harka in ba wacce ta shafi wannan sallah ba waɗannan salloli guda biyu su ne suke da kiran sallah guda biyu su ne suke da kiran sallah gabanin shigar lokaci kiran sallar asuba gabanin shigar lokaci sai kiran sallar juma'a gabanin zuwan liman shi kiran sallar juma'a na farko gabanin zuwan liman ba lallai ya zama kafin karkatar rana ba ba lallai ba shi yasa wal'alla malam bai kawo da shi ba nan saboda matuƙar rana ta karkata aka kira sallah to an kira sallah bayan shiga lokaci sai dai ba shine kiran sallah wanda liman zai hau minbari ba to amma duba da cewa ba shine kiran sallah na juma'a ba to zai zama an yi wani kiran sallah gabanin kiran sallah juma'a sai zama ita ma kiran sallah tana da ita ma juma'a tana da kiran sallah guda biyu na gabanin juma'a da kuma na juma'a haka asuba ita kuma na gabanin lokaci da kuma bayan shigar lokaci amma in banda wannan duka salloli da sallar azhar da la'asar da magriba da isha ba a kira musu sallah sai bayan shigar lokacinsu idan lokacinsu ya shiga koda da minti ɗaya ne koda da kirtawa da bismillah ne to za a iya kiran sallah amma idan lokacinsu bai shiga ba aka kira sallah to kiran sallar bai yi ba kiran sallar bai yi ba kuma koda an fara kiran sallar kafin shigar lokacin ana cikin yi lokacin ya shiga kiran sallar bai yi ba saboda abin da za a yi la'akari shi shine fara shi tun da aka fara shi lokaci bai shiga ba to tamkar ka fara sallar ne lokaci bai shiga ba lokacin ya riske ka kana yin ta ba za ta yi ba domin ba ta fara akan lokaci ba za ka kiran sallah shi ba to ba a kiran sallah sai lokaci ya shiga to da wannan ne kuma za mu fahimci cewa akwai ladanai waɗanda suke kuskure waɗanda suke yin kiran sallah kafin shigar lokacin sallah ko da dai ba shi malam yake magana ba amma mu ma anan muna da irin namu shi wanda malam yake magana a kansa ba mu da shi irin sallar da wasu ladanai suka kirkira wai don nabbahar da mutane don faɗakar da mutane don haka sai idan azahar ta kusa sai a kira sallah wai domin a sanar da mutane lokaci ya kusa ko yin la'asar ta kusa ba ta shiga ba sai a kira sallah don a sanar da mutane an jima kaɗan fa za a kira sallar la'asar to irin wannan kiran sallar bid'a ne laifi ne sabo ne ba mu da shi anan amma mu namu abin da yake faruwa anan shine rashin mai da hankali akan lokutan wasu sallolin wasu ladanan suna da kuskure musamman sallar la'asar da sallar isha sallar la'asar da sallar isha sun fi samun a wato wannan matsala a wajen ladananmu amma sallar azahar galibi za ka samu da wuya a kira sallah azahar ba ta yi ba Allahumma illa akwai wasu ladanai masu karambani ko wasu masallatai masu gaggawa wadda za ka gala a zahar ɗin ma sai a ce maka za a kira ƙarfe sha biyu a shiga da kwata ko a kira sha biyu da kwata a shiga sha biyu da ashirin to kaga wannan suna garaje su kuma domin in sun sanya a kansu wannan ka'idar to nan ma za a yi kiran sallah a zahar ɗin ba ta yi ba domin ya danganta da da yanayi da zamani da ake ciki amma in amma yawanci sallar azhar da galibi aka fi yin ta karfe 1 saura zuwa karfe 1 da sallar magariba da galibi sai rana ta fadi faduwar rana kowa yana sani kowa yana sani da sallar asuba to waɗannan kuskure a cikinsu a kiran sallah da sauƙi amma sallar azahar a sallar la'asar da sallar isha su kuskure a cikinsu yana yawan faruwa akwai masallatai yadda za ka samu sun sanya kiran sallar la'asar dimun da'iman shekara guda za a yi ana kiran sallar la'asar ƙarfe uku da rabi a shiga la'asar hudu saura kwata akwai masallatai yadda sun ɗaukan makansu haka shekara guda za su kuma duk masallacin da suka shekara guda suna haka to su tabbatar da cewa a kwanakin shekara sun yi wasu watanni suna sallar la'asar ba a kan lokacinta ba ba ma kiran sallar ba har sallar ita kanta domin akwai lokacin da yakan zo sallar la'asar ɗin ƙarfe hudu saura kwata ma ba ta yi ba uku da arba'in da biyar ɗin ma lokacin bai yi ba balle a shiga su kuma wancan masallaci tun da rabi sun kira da arba'in da biyar kan lokacin shiga ne to wannan kuskure to akwai lokacin da idan aka kira la'asar ƙarfe hudu saura kwata ma kiran sallar ma bai yi ba da wannan kurakuran ana tafkawa sannan haka isha sallar isha'i akwai masallatai da yanzu hakan nan da muka fara karatu za ka samu akwai masallacin da an kira sallar isha da an yi magariba har da minti 25-30 an kira sallar wanda lokacin sallar isha mun sani mun karanta a baya baya shiga sai bayan jan shafaki ya buya ba fatsin shafaki ba jan shafaki sai ya bace yammacin duniya ya ba da kalar dare ya yi duhu shine lokacin da isha ta shiga wanda lissafi yakan ba da aƙalla ana samun awa ɗaya tsakanin faɗuwar rana zuwa ɓacewan jan shafaki ana samun awa guda amma akwai masallatai yanda tsakanin faduwar rana da kiran sallar su na isha ba za taba kai maka awa daya to kiran sallar mu kafin lokacin sallah na wani salo ne na daban na jahiltar lokutan sallah ne na kurakurai ne irin da ladanai ke tafkawa saboda jahilcin lokacin sallah amma wanda malam yake magana kuma yana magana ne akan wanda ladanai suka kirkira na karambani da kankamba da shishigi wa shari'a to duka kiran sallah da na karambani da shishigi da na jahilci jahiltar lokacin sallah duka in dai an yi shi kafin lokacin sallah kiran sallah bai yi ba shi wannan na jahiltar lokacin sallah akan yi shi a matsayin kiran sallar wannan sallar to kiran sallar bai yi ba don haka ba a sauke faralin kiran sallah da wannan kiran sallar ba shi kuma wancan na karambani da shi shigi wa shari'a shi kuma za su zo ne bayan shigar lokaci su sake wani sai zama wannan na farkon da suka yi sun aikata sabo ne sun aikata haramu saboda sun kawo cikin shari'a abin da babu shi an gane ko mala yace wa hada خطأ يقع من بعض المؤذنين وليس متفشيا wannan kuskure ne da yake faruwa daga wasu masu kiran sallah ko da dai kuskuren bai yaɗu da yawa ba wa hadha yuhimu man la yusalli fil jama'ati kuma yin hakan din zai rudar da wanda ba a cikin jama'a yake sallah ba mislun nisa'i ومثل النساء وأصحاب الأعذار مثال ماتا da kuma masu uzuri kamar marasa lafiya da ba masallaci za su je ba wa ghairahum da kuma wasunsu bi dukhulil waqti sai ya zo ya rudar da su shigar lokaci in sun ji an kira sallah mace da ba zuwa masallaci za ta yi ba sai ta dauka lokaci yayi ko mara lafiya da ba masallaci zai iya zuwa ba sai ɗauka lokaci ya yi ko wani mai uzuri wanda uzurinsa zai hana shi zuwa masallaci kamar mai jinyar mara lafiya mai kula da mara lafiya ko mai gadi wanda ba hali ya fita daga wurin da yake gadi to duka waɗannan sai su samu ruɗani su yi tsammanin lokacin sallah ya shiga fa yusalluna qabla waqtiha har su zo su yi sallah alhalin lokacin ta bai yi ba wa yashtaddu khataruhu fi waqtil maghribi kuma hatsarin irin wannan kiran sallah yana tsananta a lokacin magriba inda ma yuftiru sa'imu qabla waqtihi yayin da zai sa mai azumi ya sha ruwa kafin lokacin shan ruwa yayi kaga wannan yafi hatsari haka babu wani kiran sallah kafin lokacin sallah in banda kiran sallar asuba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kuma in banda kiran sallar juma'a na farko wanda sayyidina Uthman ibn Affan ya sunnanta Allahu a'lam kuskure na 11 al-isra'u fil azani wa hadri alfazihi gaugawa a kiran sallah gaugawa a kiran sallah da kuma hanzari a lafuzzansa gaugawa a kiran sallah da kuma hanzarta lafuzan kiran sallah wannan kuskure ne wa min al-khata'i yana daga kuskure ma yaf'aluhu ba'd al-mu'adhdhinina abinda wasu cikin ladanai suke aikatawa min al-isra'i fil adhani na gaugawa a kiran sallah wa hadri alfazihi da hanzarta lafuzansa الإسراع ققاوة على وجه يشق على السامعين تفسكر دا زيت أنانتا وما سجن كران صلى متابعته وإجابته وتوبين كران صلى دا أمس كران صلى زي مسوس أناني أو الترتيد معه أو الترديد معه كوكما كو واتو كونكو ماوا maimaitawa tare da ladanin zai musu nauyi zai musu wahala saboda yadda yake gaggawa irin wannan kiran sallah na gaggawa ya saba sunnar baban qasim alaihi afdalu salati wassalam wanda mutum zai zo kiran sallah ka ji yana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله har ya gama wa zai iya bin wannan tsakani da Allah wa zai iya bin wannan kai da aka ce in ka ji mai kiran sallah ka faɗi irin abin da yake to bai bari ka faɗa ba to shi yasa malam yace irin wannan kuskure ne ba haka ake kiran sallah ba qala sahibur rawdil murbi' ma'abocin wannan littafi al-raudul murbi wanda ake ce da shi mansur ibn yunus al-bahuti littafin mazhabar hanbaliya ne wannan malami a littafinsa ya ce yustahabbu an yatamahala fi alfadhil adhan an so ladani yayi saibi a lafuzan kiran sallah yayi sannu a hankali a lafuddan kiran sallah qala ibn qasim fi nafsi al-mawdi' ibn qasim a daidai wannan batu na wato na isannu a hankali da kiran sallah shi ma yace yustahabbu zalika bila niza mustahabbi ne yin hakan babu jayayya tsakanin malamai mustahabbi ne wato yin kiran sallah a sai sannu a hankali. Ƙala al-Qurtubi, al'imam al-Qurtubi, rahimahullah cikin tafsirinsa, ya ce, Wa hukumul mu'addini an yi tarassala fi azanihi wala ya bihi, hukuncin mai kiran sallah, wato, an yi tarassala fi azanihi. ya yi saiɓi a kiran sallarsa, wala ya turib, amma kada ya yi rangwaɗi, ya yi saiɓi, amma ba saiɓi wanda zai sa ya yi rangwaɗi ba, kama ya fa'alhul yau makafirun minal juhali, irin yadda da yawa daga cikin jahilai a wannan zamani suke aikatawa, wato suke kiran sallah da waƙe da rangwaɗi da kaɗa murya ba irin wannan ba. amma ana son kiran sallah ya zama ana yin sa a cikin wato saibi wa qala al-kamal ibn al-hammam al-kamal ibn al-hammam malami ne a mazhabar hanafiya wanda shine ma'abocin littafin fathul qadir fi sharh al-hidayah na mazhabar hanafiya wannan bawan Allah ya ce wa ya tarassalu fil azani mai kiran sallah zai yi saibi a kiran sallah huwa an yafsila baina kulli kalimatayn min kalimatihi bi sakta abinda ake nufi da saibin shine ya raba tsakanin kowace kalma daga kalmomin kiran sallah guda biyu ya raba tsakanin kowace kalma da kalma bi sakta da wani shiru qala ibn najim ibn najim shi ma na mazhabar hanafiya alaihi rahmatullah yace wa yatarassalu fihi zai yi saibi a kiran sallah wa yahduru fiha amma zai yi hanzari a cikin ikama ai yatamahalu fil adhan ma'ana zai yi sannu a hankali a kiran sallah ويسرع في الإقامة أما زي هنزلي أي إقامة زي هنزلي أي إقامة haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnantawa ladanansa wajen kiran sallah kai saibi amma wajen ikama kuma kai hanzari qala ibn hajar al-haythami mala ibn hajar al-haythami yace يسن الوقف على أواخر الكلمات من الأذان an sunnanta tsayuwa a ƙarshen kalmomi na kiran sallah li'annahu ruya mawqufan saboda kiran sallah an rawaito shi wato a da dauri ne ruya mawqufan an rawaito shi da dauri mawquf anan ma'ana da tare da tsayawa eh haka aka rawaito shi tare da tsayawa babu li'irabi a daddaure wala yunafihi ma marra amma abin da ya gabata a littafin da yake bayanin kenan shi malam ibn hajar a littafin da yake bayanin yace abin da ya gabata na bayani kuma wannan ba zai kore shi ba me ya gabata shine min nadbi qarni kulli takbiratayn fi sautin na mustahabbantar da haɗa kowace kabbara biyu haɗa kowace kabbara biyu a sauti ɗaya li'annahu yujad ma al-waqfi ala ar-ra'il ula bi saktatin latifa jiddan domin sannan kuma a iya samu tare da tsayuwar ala ar-ra'il ula akan ra ta farko ta akbar a iya samu sakta wani dan shiru latifa jiddan takaitacce kwarai da aniya abin nufi a nan ibn hajar yana cewa kiran sallah ana son ya zama ƙarshen kowace kalma ana tsayawa kamar yadda malamin baya da muka karanta irin su shi albahuti su ibn qasim al-qurtubi ibn hammam kamar yadda su ma suka tafi akan cewa kiran sallah za a yi shi da saiɓi kuma yana daga cikin ma'anar saiɓin shine tsayuwa a ƙarshen kowace kalma tsayuwa da za a ja numfashi a ƙarshen kowace kalma to shi ibnu hajar alhaifami sai yake cewa sai dai kabbarori guda biyu na farko da na kusan ƙarshe su ana iya haɗa su mustahabbi ne haɗa su wuri ɗaya to yanayin haɗa su shi kuma ya zo kala biyu ne sai malam ya faɗi kala ɗaya ya zo kala biyu haɗa su da wasali da kuma haɗa su a ɗaure amma da ƙaramar tsaiwa an gane? abu na farko da za mu fahimta shi ne mai kiran sallah ana so ya yi saifi da kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ba Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah sai tsaya shine wannan kalma ɗaya kenan أشهد أن لا إله إلا الله kunga tsakanin ashhadu ta farko da ashhadu ta biyu an samu tsaiwa in ya tsaya ya numfashi sai kuma ya tafi ashhadu anna muhammadar rasulullah tare da kiyaye harufa da kuma ƙa'idojin madda har ya je zuwa ƙarshe ba kamar ana tsabirinsa ba to maganar da alhaifami yake yi shine kabbarorin farko da waɗanda ake guda biyu na kusan ƙarshe su mustahabbi ne haɗa su to wannan haɗa sun na ce muku ya zo kala biyu sai malayin ambaci kala ɗaya wadda malayin ambata shine haɗawa tare da ɗaurewa amma ba tare da dogon shiru ba, sakta wacce ba za a yi numfashi ba. To mu fahimta cewa kiran sallah daga farko har ƙarshe, harufansa na ƙarshe a ɗaure ne. Allahu Akbar, wannan ra'un ta Akbar a ɗaure take, ba Akbaru ba ne, ba Akbaru ba, Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله wannan ha'un ta Allah a daure take ba Allahu bane ba ashhadu an la ilaha illa Allah ba haka bane ashhadu an la ilaha illa Allah haka ashhadu anna muhammadar rasulullah ita ma daure karshen daure ne hayya ala salah a daure ne hayya ala falah a daure ne allahu akbar la ilaha illallah daga farko har ƙarshe kowace kalma a daure take to yanzu sai aka ce mustahabbi ne haɗa kabbara sai malam ya kawo haɗa kabbara tare da ɗaure ra'un ɗin tsayuwa akan ra'un ɗin ta akbar amma cikin tsayawa taƙaitacciya wacce ba ta kai a numfashi ba ita ce sakta latifa jiddan tsayuwa shiru ɗan kaɗan sosai kamar yaya kamar ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar an gane ba in yace Allahu akbar Allahu akbar kun ga wannan tsayuwa ce irin ta cikin kiran sallah to an fi son kiran kabbara guda biyu an fi son ya kusantar da su kada ya yi tsayuwa wacce za ta za ta zama numfashi tsakanin kabbara da kabbar sai ce Allahu akbar Allahu akbar kun ga wannan kabbarar da ɗauri ta farkon ita ma ta biyu da ɗauri sannan zai iya haɗa su da wasali ta yadda babu wannan ƙaramar tsayuwar a tsakani sai dai da wani wasali yawancin masu kiran sallah in za su haɗa kabbara guda biyu to za ka ji da zomma suke haɗa su amma da yawa na ga malamai sun ce kuskure ne haɗa su da zomma yawanci masu haɗawa suna cewa ne Allahu akbar Allahu akbar sai zama ra'un din zamma aka mata amma naga wasu malamai suna cewa me ya kawo zamma wajen saboda ai asalin wajen dauri ne tunda dauri ne yanzu da zaka wuce aron har aron wasali zakai tunda bashi wasali bashi nasa na aro zaka dauko to me za ka ɗauko idan za ka ɗauko menene a gaba Allahu ne a gaba Allahu nan wani harafi ne na farko a wani wasali ne da shi fataha to wannan fatahar ita za ka aro tunda dama inda ka tsaya ma ita za ka faɗa yanzu da ba za ka tsaya ba za ta ɓace to in ta ɓace ɗauke ta ka ɗora akan rawun ɗin sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai zama akbar Allahu shine ka shiga ba akbarullahu ba sun ce sun ce ba zamma ba ta da asali a wajen ba ta ba gurinta ba to kaga wannan ita ce su ne hanyoyin haɗawa guda biyu ko ka haɗa su ba numfashi ko kuma ka raba su ba numfashi wannan mustahabbi ne amma idan mutum ya raba su gaba ɗaya da numfashi to ba laifi ya yi ba saboda kalmomi ne guda biyu daban-daban tunda a rabe suke to raba su da numfashi ba laifi ba ne ba sai dai ba haka aka fi so ba an gane to mai kiran sallah zai yi kiran sallah cikin kyautata lafazi da kuma saiɓi iqama ce ake yin ta da hanzari Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ga ita ba ta bukatar wani masallacin idan ana kiran sallah abin da zai sa ka gane ba shiga za a yi ba shine in ka ji yana faɗa bibbi bibbiyu sai za ka gane ba shiga za a yi ba ko shekaran jiya na ji a wani gari ba a garin nan mun ko shekaran jiya na ji irin wannan kiran sallah sallar magariba ta same ni a wani wuri na ji an kwala kiran sallah a lasfika sai na yi tsammanin shiga za a yi sai na ci kuma yana yin su bibbi bibbiyu ci a to kiran sallah ake kenan kaga wannan kuskure ne ana kiran sallah ya bambanta da ikama hatta sauti da amo da kuma saibi malam yace akhta'u sami'il adhan kurakuran masu jin kiran sallah yawwa kaga yawwa da yawa suna ganin tunda yanzu an gama da ladan eh suna ganin ladan ake kwankwasa to yanzu mai jin kiran sallah da shi yake ladan ka huta an shigo shafin masu jin kiran sallah iri na irinka eh masu jin kiran sallah su ma suna da nasu kurakuran da suke tafkawa kuskure na farko adamu ijabatil muazzini rashin amsa mai kiran sallah mai kiran sallah yana sallah ai buruz da shi kana ɗinkin ƙwarya ko kana gini ko kana teburinka na sana'a ko kuna hira ko kana wata hidimarka kuma wannan masallaci masallacinku ne da za ka je kai sallah a wajen amma ana kiran sallah sai dai ka ce wai to har azahar ta yi har lokacin ya yi ba ka san mazan da za a gama ba wani saboda tsabar damuwa da hada-hada har a kiran sallar a gama bai san an yi ba sai an ce masa yi alwala mu tafi masallaci ce an kira ne baka ji ba an kira mana sai ina na sani wa min akhta'il musallina yana daga kurakuran masallata ash-sha'i'a al-mutafashiya waɗanda suka yaɗu suka watsu adamu ijabatil mu'azzin akwai kin amsa mai kiran sallah wal inshigalu anhu da shagaltuwa daga shi baka san ma ana kiran sallar ba ko kuma kana ji ana kiran sallar amma hidimar gabanka ta ɗauke maka hankali ko ma ka ji kiran sallar yana da sobin ɗinka lasbika ta yi ƙarfi kana ciniki ya dame ka lasifika ta yi ƙarfi kana jin wani abu a wayarka mai kira sallar nan ya dame ka sai ma ka ji yana shiga maka rayuwa saboda tsabar ka shagala waƙad habbanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala zalika alhalin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kwaɗaitar da mu akan hakan wato saurarawa mai kiran sallah faƙala ya ce idza sami'tumun nidaa idan kun ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa idan kun ji kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa in yace Allahu akbar Allahu akbar sai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar in ya ce, Ashadu Allah ilaha illallah, sai ma sai ka ce, Ashadu Allah ilaha illallah, sai ka jira in ya faɗa kai ma sai ka faɗa shi ne ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa. Wasu ila Shekul Islam Ibn Taimiyya, wasu ila Shekul Islam Ibn Taimiyyata an ijabatul mu'azzin, an tambayi gawurtaccen malamin nan Shekul Islam Ibn Taimiyya, عليه رحمة الله أحمد بن عبد الحليم an tambaye shi game da amsa kiran sallah fa ajaba sai yace wa amma idza kana kharija salati wajen amsawan ne sai malam ya yanko iya wannan magana amma ba ita ce iya amsar ba amma ya yanko iya abin da muke bukata a wannan wajen sai malam yace wa amma idza kana kharija salati amma idan mai jin kiran sallah ba a cikin sallah yake ba ba sallah yake ba kaga kenan yayi magana ne akan idan ana kiran sallah kana cikin sallah sallan nafila ko wata sallar kake yi ta farilla ko na abocin kana dai sallah aka kira sallah to kana da uzuri amma idan a wajen sallah kake ba sallah kake yi ba fi qira'atin kana cikin wata qira'a ne ta alqur'ani au zikirin ko kana yin zikiri au du'a'in ko ka daga hannu kana addu'a ne fa innahu yaqta'u zalika malam yace to zai yanke abin da yake zai tsaya da kira'ar ya bi kiran sallah zai tsaya da jan carbin nasa ya bi kiran sallah zai tsaya da addu'ar da yake yi ya bi kiran sallah wa yaqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin sai ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa sai ya ce li'anna muwafaqatal mu'azzini ibadatun mu'akkata domin dacewa da mai kiran sallah kana faɗa yana faɗa yana faɗa kana faɗa ibada ce ta ɗan lokaci ya futu waktuha lokacin ta yana wucewa kana karatun alkur'ani sai ka ji an kira sallah to wannan kiran sallar da ka ji ana yi akwai ɗimbin lada cikin sauraronsa da bibiyar mai kiran sallar idan ka bari wannan ladan ya wuce ka saboda kana karatun alkur'ani to wannan ladan ya riga da ya wuce kake nan ba za ka sake taro shi ba domin nan gaba sai dai wani kiran sallar wani ka riga an yi shi kuma ta riga ta wuce ba a dawo da duniya baya amma za ka iya sauraron mai kiran sallar ka gama ka ci gaba da karatun ƙur'ani shi ba zai wuce ba don haka malam ya ce domin kiran sallan nan ibada ce ta ɗan lokaci wadda lokacin ta yake iya kufcewa wa hadhihi azkaru la tafutu waɗannan zikirin kuma mai jan tarbi mai hailala mai istighfari mai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama mai karatun alkur'ani mai addu'a ba za su wuce ba idan an gama kiran sallah ma za ka ɗora wa idza qata'a almuwalata fiha li sababin shar'iyyin kana ja'izan idan ya dakatar da jerawa a cikin karatun alkur'ani ko ya dakatar da jerawa a zikiri ko ya dakatar da jerawa hanzartawa gaggautawa a cikin addu'a li sababin shar'iyyin saboda wani sababi wanda shari'a ta yadda da shi ja'iz kana ja'izan ya halatta kana karatun alkur'ani sai ka ji kiran sallah sai ka tsaya sai da aka gama kiran sallah sai ka ɗora ya halatta kana zikiri kana jan tarbi kana tasbihi kana wane ne sai ka ji ana kiran sallah sai ka tsaya sai ka gama bin kiran sallah sai ka ci gaba ya halatta kana addu'a ka daga hannu kana addu'a ka kiran sallah sai ka dakata aka yi kiran sallah ka bi kiran sallah ka gama ka ci gaba da addu'a za ka dora malam yace misla ma yaqta'u al-muwalata fiha bil kalami lima yahtaju ilayhi min khitabin adami kamar yadda ya halatta kamar yadda zai iya yanke ci gaba da maganarsa da yake yi lima ya taju ilaihi na abin da yake bukatuwa zuwa gare shi min khitabin adami na magana irin ta ɗan adam kamar yadda zai iya yanke wato magana da yake yi kamar yadda zai iya yanke magana da yake yi ya bi kiran sallah daga cikin maganganu irin na ɗan adam irin na bukata ko na ciniki ko na hira ko na nasiha ko na shawara ko na mai yana magana aka fara kiran sallah kamar yadda zai iya yanke wannan ya ji kiran sallah ya bi kiran sallah to haka zai iya yanke kira'a haka zai iya yanke zikiri haka zai iya yanke addu'a ya bi kiran sallah duk ɗaya ne jama'a an gane kun san wasu ba sa yanke zikiri ko me za a yi idan yana tasbihi ko yana jan tasbaha yana jan tasbaha yana jan tarbi sai da yar wannan sai ka ce alhaji ibrahim ne ya kawo dubu ɗari a baka Hehehehe sai ce a jiyanan sai na gama idan dalili ya kama kai magana sai kai magana ba wanda ya hana tsakanin azkar a yi magana in bukata ta kama ya yi magana in bukata ta kama amma mutum firyaki ana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum kuma ba sallah yake ba tarbiyya ke ja ta ce wa alaikum salam ka ci gaba da jan tarbinka amsa wannan sallamar wajibi ne hukuncinsa ya fi na jan tarbin قال النووي الإمام النووي يحيى ابن شرف الله يمس رحمه يتي فإذا سمعه أي الأذان إذن يذكرا صلى وهو في قراءة a halin yana cikin karatun alkur'ani au zikirin ko yana cikin zikiri au darsi ilmin ko yana cikin wani darasi na neman ilimi ko na bada ilimi au nahwi zalika ko makamancin haka na addini qata'ahu wa taba'a almu'adhdhina to ya yanke abin da yake yi ya bi mai kiran sallah malam yace fa idza kana hadha qaulul a'immati idan wannan ya zama shi ne faɗin gawurtattun malaman musulunci manya-manyan malamai idan wannan ita ce fatawarsu fi zikiri wa ƙira'atul ƙur'ani a cikin zikiri da karatun alƙur'ani suka ba da fatawar ka katse ka bi mai kiran sallah fa kaifa bima dunahu min qawlin to me zaka ce game da ba abin da bai kai karatun alkur'ani ba ko zikiri na magana ko ba ka ba me za ka ce game da hira hira ake yi a kan barcelona sai aka kama kiran sallah masu hiran nan ba su yanke ba an ce mai karatun alkur'ani ma ya yanke bi kiran sallah shi kuma yana hira apc ko pdp amma bai yanke ba ko kuma yana kashe kwana a lungun wasu ya je kalamu yana tsara 'yar mutane ana kiran sallar magariba bai fasa abin da yake faɗa ba na ƙarerai na ƙarerai daga baya za katin jaka malam katin jaka zai haɗa rigima katin waya na jaka don kuma ya je na tabagu har baya amsa kiran sallah saboda zance yayi zance to idan za a ce karatun alkur'ani a tsaya da shi zikiri a tsaya da shi a saurari kiran sallah abu mai kiran sallah to me za ka ce dangane da wanda hira yake taɗi yake malam ya ce wata kunul ijabatu bi nafsi siyari sannan idan an tashi amsa mai kiran sallah ana amsa shi ne da irin sigarsa da irin sigarsa illal hayyalataini in banda hayya da hayya in banda hayya da hayya su ne ake faɗan wani abu daban hayya alal salah da hayya alal falah fa yaqulu anan kan sai ya ce la haula wala quwwata illa billah haka ya tabbata hadisi amma illa dan yace Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah abin da ya faɗa shi zaka faɗa ba a son kankan ba hayya ala salah nan kuma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah حي على الفلاح سكتي لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر سكتي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سكتي لا إله إلا الله أنقم كده صلى amma sun ya ce ashhadu anna muhammadar rasul ashhadu an la ilaha illallah sai suke wahadahu la sharika lahu hada daga yatsa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai suke sallallahu alaihi wasallam in an je ƙarshe an ce la ilaha illallah sai suke muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gaba ɗaya ba abin da aka ce ba kenan abin da suka faɗan akwai shi addini ne amma yanzu a nan ba haka aka ce a yi ba ai za ka ji abubuwa da yawa wajen mutane wani ya idar da sallar farilla in ya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suka je ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la hawla wala quwwata illa billah kaji yana ta faɗan abubuwa ba abin da aka sashi a ciki ba abu ɗaya da aka ce ya faɗa ba haka aka ce aka kai wa sai kaji yana ta faɗan wasu abubuwa ko kaji yana ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ba haka aka ce muna bukatar karatu qauluhum Allahu akbar wal izzatu lillahi yana daga cikin kuskure kuskure na biyu masu jin kiran sallah idan an ce Allahu akbar Allahu akbar sai su ce Allahu akbar wal izzatu lillahi haka wasu suke fada a can cikin larabawa nan kan ba za a iya faɗan haka ba ishtahara inda kathirin minan nasi ya shahara wajen mutane da yawa wa khasatanin nisa musamman mata qawlu Allahu akbar wal izzatu lillahi cewa Allahu akbar wal izzatu lillah ba'da sama'i takbiratul ula bayan jin kiran bayan jin kabbara ta farko da jin kabbara farko ce Allahu akbar wal izzatu lillah wannan kari ne kuskure ne qala shuqairi muhammad ibn ahmad shuqairi ma'abocin littafin as-sunan wal mubtada'at yace wa qawluhum inda sama'i takbiril adhan fadin su lokacin jin kabbara kiran sallah Allahu a'zam ko wal izzatu lillahi ko Allahu akbar ala kulli man zalamana ko Allahu akbar ala auladil harami malam yace duka wannan bid'atun wa jahalun bid'a ce da jahilci wa yake ka faɗa haka abin da ladan ya faɗa shi zaka faɗa wa sunnatu an naqula sunna ita ce mu ce an naqula kama yaqulu al mu'adhdhin sunna ita ce mu faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa thumma nusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sannan mu yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan abin da aka samu kenan na uku kuskure na uku masu jin kiran sallah maskul ainaini inda tashahhudi shafa idanuwa lokacin tashahhudi lokacin ashhadu an la ilaha illallah shafa idanuwa da manyan yatsu a babu anan wannan bid'ar ta fi karfin ba ta mu bace ai bidoyin ma hawa hawa ne eh wannan bid'a ta fi karfin mu ai واستحب مسح العينين بالابهامين كثير من الناس mala yace da yawa daga cikin mutane har sun sanya shi mustahabbi shafa idanuwa biyu bil ibhamaini da manyan yatsu guda biyu khasatan awamuhum musamman musamman jahilansu sune awam inda qaulil muazzini ashhadu anna muhammadar rasulullah lokacin da mai kiran sallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ويستندون إلى أثر مروي عن الخضر كما سنا دوغرو دواني أثري دا أكا رويتو دا حلورو خضر مالم النبي موسى قال وياتي من قال حين يسمع المؤذن duk wanda ya ce lokacin da ya ji mai kiran sallah ya kula yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk wanda ya ce marhaban bi habibi wa qurrati aini muhammad ibn abdullahi thumma yuqabbilu ibhamaihi wa yaj'aluhuma ala ainihi lam ya'ma wa lam yarmud abadan wai duk wanda ya ji mai kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya ce marhaban bi habibi wato maraba da masoyina wa qurrati aini da kuma farin gani na farin ciki na Muhammad bin Abdullahi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi haka thumma yuqabbilu ibhamaihi sannan ya sumbaci yatsunsa manyan yatsunsa na hannu ya musu kiss mu wa yaj'aluhuma ala ainihi ya ɗora su akan idanuwansa guda biyu a lokacin lam ya'ama ba zai yi makanta ba wa lam yarbut kai ba zai ma ciwon ido ba abadan har abada wai sunan wata kofa a Kano wai kofar mazugal shi ke na kiran sallah kawai da an ce ashadu anna muhammad rasulullah ka tsaya ka ta manna manna idan ka ga abin da annabi salama ya saka ka qala sakhawi al-imam sakhawi yace a cikin littafin sa al-maqasid al-hasana ba'da dhikr al-athar bayan ya kawo wannan asari sai ce wala yasihhu fil marfu'i min kulli hadha shay ba wani abin da ya tabbata wannan ba abin da ya tabbata kan wannan qala shaukani fil fawaid al-majmu'a la yasihu malam shaukani yace wannan hadisin wannan abin da aka rawaito bai inganta ba qala shuqairi fi sunan al-mubtada'at muhammad ibn ahmad shuqairi shi kuma yace wa taqbil dhaf wa taqbil dhufray ibhamaini wa mashul aynaini bihima i'tiqadan bi anna fa'ilahu lam yar lan yarmuda jahl wa bid'atun wa kalamun batil malam shuqairi yace wa taqbilu dhufrayil ibhamaini sumbantar yatsun manyan sumbantan karatu na manyan yatsu guda biyu wa mashul ainaini da shafa idanuwa bihima da su i'tiqadan bi anna fa'ilahu lan yarmuda saboda wai jin cewa mai yin hakan ba zai yi ciwon ido ba jahalun yace wannan jahilci ne wa bid'atun bid'a ce wa kalamun batilun magana banza ce ma ta ji abin da malamai suka ce to Allah madaukakin sarki majikan bayinsa ba musamman wannan zancen ba sai a karatu eh kwana yi a garin nan to babu shi dama babu shi na hudu sabqul mu'adhdhini lokaci ya kare to to an ce lokaci ya kare sai mu tsaya daga yadda Allah ta'ala ya ba mu iko muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah wannan ya ce na yi malam fatan alkhairi muna godiya yana neman addu'a a wajena da gun ‘yan uwa musulmai game da neman aure da yake yi an ba shi mata yana so a sa shi addu'a. To Allah maɗaukakin sarki ya hore maka ya sauƙaƙe maka ya tsare maka wannan aure ya sanya maka albarka a cikinsa. Allah ya albarkaci zuriya taka da tamu baki daya. Wannan ya ce na neman addu'a ta da sauran ‘yan uwa musulmi Allah ya biya masa bukatunsa. to Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi duniya da lahira ya sauƙaƙe maka damuwoyinka wannan yana cewa kamar ladanan harami su ma suna kaɗa murya shin hakan ya inganta a shari'a eh wasu abubuwa da suke faruwa a haramin Makka da Madina haka dai suke faruwa amma akwai abubuwan da a zahiri sun saba wa hakikanin sunna kuma tunda al'amari ne wanda yake da alaƙa da da da da hukuma yake alaƙa da wato haraka ta shugabanci to wani abun haka za a bashi mala albani Allah ji kansa da rahama akwai littafi da yayye ta irgo bidoyin da ake tafkawa a haramai ne to amma duka wannan ababi na ilimi ne ababi na aiwatarwa Allahul musta'an to kiran sallah akwai wanda suke yin sa bai saba shari'a ba ko da suke yinsa kuma suna tsanantawa wannan yake cewa a wajen tada ikama ya ake cewa kada kamati salati ko kada kamatu salatu ko ɗaya babu ko ɗaya babu abin da ake cewa anan kuma inda ka ɗan yi haƙuri za mu iso wajen tunda ai kurakure ake ambato ce ake qad qamatis salatu qad qamatis salatu an gane ko yawa to da qad qamat sai as-salatu qad qamati sai kai kasara a wannan wurin as-salatu ita kuma dhamma da haka farkon ne kasra ƙarshen dhamma in ka ce kad qamati salati kaga duka kai kasra kuskure ne in ka ce kad qamatu salatu duka kai dhamma kuskure ne amma farko kasra ƙarshe dhamma kad qamati salatu wannan yace yana tambaya akan yadda mai dauka mai dauke da larura na ciwo zai shiga sahun sallah saboda mutane na jin ba daɗi suna rinsa ido in sun haɗu da mai wannan matsala ba daidai ba ne ba wanda ya san cewa yana da jinya wacce za ta addabi mutane ya je masallaci sallah ba daidai ba ne kuskure rashin lafiya iri uku ne akwai rashin lafiya wanda ba zai hana zuwa jam'i ba kuma ba zai cutar da masu zuwa jam'i ba to irin wannan marar lafiya zai je jam'i mai ɗan jin mashar-mashar na zazzabi da wanda aka yi masa allura ya ɗan zazzabin ya ɗan sauka ba lafiya dai amma zai iya zuwa kuma yaji ba zai cutar da kowa ba akwai rashin lafiya wanda zai hana ne shi zuwa inda zai je ba zai cutar da kowa ba amma shi ne zuwan akwai wahala irin wacce shari'a take rangwame a kanta to irin wannan rashin lafiya kamar wanda yake kwance ko wanda aka ɗaura masa ruwa ko wanda yake gadon asibiti kuma in ya tashi yake jin hajijiya da sauransu to irin wannan yana rashin lafiyar da ba zai je sallah bai ma yana da uzuri ko karyayye akwai marar lafiya wanda shi indanta shine zai iya zuwa amma idan ya je zai cutar saboda yana wari ko yana zubar da najasa to shi ma yana da uzuri ba zai je sallah ba tunda mai tafarnuwa ma aka ce wanda ya ci tafarnuwa kar ya je gurin sallar mu ina ga wanda yake da ɗoyi na ciyo ko yana tafiya yana zubar da ruwan ciyo ko yana zubar da fitsari kaga wannan zuwansa masallaci cutarwa ne to karka zama bokiti mai yoyo bokiti mai yoyo ka zo don ka samu lada amma ya tsiyaye to idan dan lada za ka je masallaci kuma kana da irin wannan larura to kar ka je domin za ka tsiyaye da lada mai yawa a biyo ka bashi na taɓa sallah asuba a wani masallaci a kano wata rana wani mutum yana ciwon kafa kafar ta rube bai fasa zuwa masallaci ba gashi a waje muka yi sallah masallacin dan karami ne don haka bamu samu cikin masallaci ba amma a wajen nan gaba ɗaya ilahirin wanda yake wannan tsakanin a wajen nan duka ba wanda hankalinsa ba tashe ta ba sallar aka yi ta ba nutsuwa gaba ɗaya ba daɗi ko kaɗan ana sallamewa mutane suna tashi mai kaki yana yi mai face majina yana yi mai tari yana yi mai toshe hanci yana yi kowa da irin yanayin yadda ya tashi kaga wannan ba daidai bane ba an cutar da bayin Allah so irin wannan bai dace da zuwa ainihin wato sallah ba yana so don Allah dan ja hankalin ɗaliban ilimi da sauran jama'a masu zama sauraron karatu kan wasu daga cikin ladubba da ya kamata a ce ana kula da su a yayin sauraron karatu kamar masu ɗaga waya ko magana da na kusa da su a mimmiƙewa da kwanciya da makamantansu da kuma sauran abubuwa masu ɗauke hankalin masu kyakkyawan sauraro ko ma malami da ke ba da karatun da kuma yadda wasu ke zirga-zirga wani wuri zuwa wani wuri wannan duk matsalolin da ya ambata duk suna faruwa a wuraren karatu ana ganin su wasu suna zuwa karatu ba sa kiyaye ladubba na zama a wajen karatu karatun nan hidima ce wacce take da albarka mai ɗimbin yawa a cikinta kuma ba mai samun albarkarta sai wanda ya siffantu da siffa ta ilimi da neman ilimi amma ɗaukan waya lokacin da ake karatu ko wani ya kwata ki shinkiɗa haka yana kaɗa ƙafa kai baka san komai ba kuma ka zo kana kaɗa ƙafa ko kuma wasu suna hira suna taɗi ko kuma kamar yadda ya faɗa ana cikin karatun wani ya tashi ya yi can ya dawo ya zauna ya yi can ya dawo ya zauna ya yi can wasu ma suna wucewa ta gaban malami mai karatun ko ta bayansa suna magana suna hira suna taɗi da junansu duk wannan bai dace da majalisin neman ilimi ba ka zo neman ilimi ka zauna zaman neman ilimi irin zaman zikiri saboda majalisin neman ilimi majalisin zikiri ne majalisi ne na zikiri na ka zauna irin zaman zikiri zaman ladabi majalisi ne da yake samun karamci daga mala'ikun Allah Allah yana turo mala'iku su kewaye majalisin ilimi kuma suna yi musu addu'a suna roƙa musu gafara Allah har Allah maɗaukacin sarki ya ba da list na sunayen waɗanda suke wannan waje na majalisun ilimi ya ambace su a cikin mala'iku da ke wajensa a sama kuma Allah yakan kinsa nutsuwa a cikin zukatan waɗanda suke zaune a majalisun karatu kuma ya lullube su da rahamarsa to duk wadda bai siffantu da siffar da za a ambace shi cikin masu majalisun karatu ba ba zai dace da wannan ba ko an kewaye ba za a kewaye da shi ba ko an lulluɓe da rahama ba za a yi da shi ba ko an rubuta suna ba za a sa da sunansa ba wala Allah matsa masa ma ake karatu ana ɓata masa lokaci wala Allah abin da ya kawo shi ma ba karatun bane ba shi shi yasa yake wannan tashwishin galibi za ka samu wadda an zo karatu suke suku suku da shiririta a wajen karatu za ka samu asali ba kwaɗayin karatun ne ya kawo su wani abu ne daban ya kawo su amma mai kwaɗayin karatun hankalinsa yana kan abin da ake kuma yana kishin wani abu ya kufce masa bai ji ba har ma yakan kiyaye abin da bai fahimta ba ya yi ƙoƙarin ya za a ya fahimce shi wannan shi ne ɗalibin ilimi na ƙwarai shi ne na gaske kuma shi ne da zai samu albarkar neman ilimi shi sa da yawa ana yin karatun sai ga karatun a cikin gari a rayuwa baya tasiri saboda yawanci mutane suna sauraron karatun ba da kunne na ladabin sauraro ba to sai ya zama albarkar ba za ta buga bai ba fahimtar ba za ta zo na a zuciya ba Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ubangiji Allah ka ilmantar da mu ilimi mai amfani ka amfanar da mu abin da ka ilmantar da mu ka ba mu lafiya da zama lafiya ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu iyalanmu da zuriyarmu da ayyukanmu da sana'o'inmu Allah ka sanya mana albarka a ciki rayuwarmu Allah ka mata albarka ilimin su Allah ka masa albarka malamanmu Allah ka ji kayinsu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya matattun mu Allah ka gafarta musu shugabannin mu Allah ta'ala ka dora su akan daidai ka ba su mashawarta na kwarai ka sanya mu a cikin zukatansu ka ba su ikon aikata adalci abin da gagare su Allah ta'ala ka taimake su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ihdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt lakal hamdu ala ma qadayt ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله